Assalamu alaikum da fatan ka tashi lafiya. Ya ibadunmu, Allah sa albarka. Don Allah malam ina so ka taimaka min da addu'a da za a karanta a tofa a ruwa a sha. Wacce ta ce ta shekara talatin ba ta yi auren nan ba, ita ce za a rinka karantawa tana sha ko Allah zai kawo miji. ta ta karanta suratul fatiha ita kanta a matsayinta na magani tana tawassuli da ita tana addu'a insha Allah Allah zai aurar da ita tambaya ta biyu Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana malam amin addu'a ina da tambaya kuma kamar haka ta ce malam ina da ina rike yara guda biyar kamar yaran marayu ko yaran wasu ba 'ya'yanta ba amma ana ba su kuɗi na sayan omo da sabulu ta ce malam zan iya ɗan ɗauka na yi amfani da shi eh ya halatta tunda ake kike rike su an kawo musu omon su ki haɗa da kayan ki wanke sabulun wanka ki yi amfani da nasu ku haɗu duka ku yi tunda ake ma kina musu hidima tunda kuma na san ba albashi aka ware miki ana biyan ki ba da haka ba laifi bane an dan kawo musu dan naman kaza ki dan rarraba musu ki waftare sauran ke ma ki ci dan abun arziki da aka kawo musu kar ki manta da kanki ki kula da kanki amma banda san zuciya da zalunci tambaya ta uku tace malam assalamu alaikum Allah ji kan iyayenka amin ya Allah don Allah malam a yi wa iyayenmu mata surukai wadon nana ko? fulid debbo en wadon nana ko? doma wadon nana wadon fama ko? to an da kam in wadai nasiha ya hore mu wadon to a yi wa iyayenmu dattawa mata nasiha surukanmu don Allah in za su shigo ɗakin matan ‘ya'yansu su rinƙa yin sallama ta ce wallahi malam ni dai na wasu surukan surukata sai dai mu ganta a tsakiyar ɗaki ba ta sallama kwatsam sai dai kaga ta faɗo mana ta ce kuma a saurara ta ce kuma malam gaskiya ba zan ɓoye ba tana samun mu a wani yanayi ni da mijina subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam na faɗa mata ba na so na faɗa na ce mama ki daina a rinka sallama mama amma bata bari ba shi kuma ɗan nata baya iya mata magana ka wannan ne ko ka wannan bai yi ba duk surukar da take shiga ɗakin ɗanta matar ɗanta ba sallama ta yi gargajiya ta yi maguzanci ta yi rashin addini kuma gaskiya idan matar gidan nan ta miki bori ta nuna ba ta yadda ba ba ta saba Allah ba kuma ke kika taɓa mutuncinki yanzu surika za ta iya shiga ɗakin ɗanta yana tare da matarsa ba kunya ba tsoron Allah wannan wace irin surika ce wannan a saurara da Allah kina ta dariya in Allah ya jarabe ki da wata fitinanniya ma ga yadda zaki to wannan yana daga cikin wahalar da wasu matan suke sha in Allah ya jarabe su suna zaune gida ɗaya da surukansu dan daman sai dai in larura idan Allah ya kaddara maka larura zaka zauna da uwar miji a gida daya sai hakuri in kuma irin gida ne na zamani bangaren ta daban naku daban da kofa da sakata to wannan da dan dama dama a rinka zuwa ana gaishe ta ana mata hira amma ga daki ga daki akwai wanda ya kawo min kes yace shi surukar ma wato rashin kirkinta surukar ba ta da kirki rashin kirkinta ya yi yawa wallahi da daddare sai ta tabbatar sun kwanta bacci tana da wata toci layit ɗinta mai haske toci wallahi sai ta je ta ɗaga labule sai ta haska sai ta haska sai ta ce sai ta ce baba zo ka sayo min kananzir a lokacin karfe biyu na dare ko karfe sha biyu da rabi matar gidan ta ce wallahi na sani ba kananzir ɗin take nema ba ni take wulaƙantawa ai ta san lokacin ina tare da mijina bari a wulaƙanta ni a raba da mijina ba ta shiri ne da matar gidan wani lokacin sai sun kwanta bacci kawai sai dai su ji surukan nan tana ta dukan kofa gaggagab gaggagab yaron ɗanta ya tashi ya zo ta ce zo ka sayo min coca-cola cikin dare fa wani lokacin sai ya daɗe yana bacci wallahi ya tabbata inda ta ji shiru sai ta je ta kwankwasa ta ce a shana nake so haba da Allah wannan ba daidai ba ne zalunci ne wannan ko da ke uwar miji ne yanzu wannan wannan ba shiga haƙƙi ba ne kuma ya saba shari'a ya zaki da yake haska mutane suna cikin privacy suna cikin wato wato khalwa sun keɓanta kuma yanzu bai zai ji daɗi da matarsa ba mata ba za ta keɓanta da mijinta ba don ɗanki ne ke kin kashe naki auren ko mijin ya mutu kin zo kin hana bayan Allah hutawa shi yasa da yawa daga cikin surukai ba a yadda a zauna da ku gida ɗaya saboda kuna da sa ido kuna takura wa ‘ya'yanku da Allah a gyara shawara ta shi ne ki gaya wa ɗanta mijinki ya gaya mata ta rinka miki sallama in ku ba haka ba in dai ba wani yanayi ba rinka garkame ƙofarki in ta zo ta ƙwanƙwasa kin ga sai ku ɗan kimtsa kafin nan duk wanda ya san ana iya shigowa kansa a wani yanayi marar daɗi to sai ya kimtsa kuma tun da kin san gashi tana ma shigo muku da rana sai ku san nesa nesa za ku yi ta takura miki ba maganan ku yi wani abu na keɓanta tare da mai gidanki yanzu misali mutum a ɗakinsa a ɗakin matarsa yana da daman ya zauna daga shi sai shot nika sai gajeren wando halal ne ita ma mace daga ita sai mijinta duk yanda ta zauna halal ne yanzu ya kamata surukan nan ta zo ta bankaɗa musu labule ta tarar matan nan ba kaya a jikinta tana tare da mijinta don Allah ta kyauta tsakani da Allah wata tambayar da ake abubuwan da ake ba a kyautawa ba daidai ba ne wallahi wannan wace irin rayuwa ce ta magudanci ko arne ba zai wannan abin ba wallahi wannan surukar ya kamata a canja mata gida gaskiya haba wallahi yau din nan na taho da dan abin nan amma wannan tambayar ta bata min rai ban ji dadin ta ba wallahi ba za ku ce ne hakuri ba ha ku yanzu ba ku ji haushi ba wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum malam ina so a min ƙarin bayani akan takaba na gama takaba kwana arba'in a a ba fa kwana arba'in ba ne ta kaba to wai wata ukun da ya rage shi ma haka zan ta zama ba zan yi wanka da sabulu mai kanshi ba da man shafawa mai kanshi ba da sutura mai kyau ba don allah malam kamini ƙarin bayani mu sha ruwa lafiya hajiya ta kaba ba kwana arba'in ba ne wata hudu ne da kwana goma don haka yanzu saura miki wata wata uku cip cip tun da kin yi wata ɗaya da kwana goma wata ukun nan da za ki ƙara yi tabbas ba wanka da sabulu mai ƙanshi amma za ki iya amfani da sabulu mara ƙanshi irin sabulun nan na wanki ko sabulun ɗan yankan ƙusa sannan babu sa turare mai takaba ba ta saka turare ba sa kaya masu tsada a tamfa mai tsada ta cire ni ba a yi sannan ɗan kunne mai tsada da wani zobe da wani gazal jambaki foda ba a yi ƙananan kaya a sa ana yawo a gida ba a yi duk abu na kwalliya da ado da nuna ni wance ce ba a yi saboda albarkacin girmama miji a yi masa alfarmar wata hudu da kwana goma mijinki abokin tarayyarki ya mutu amma yanzu har kin gaggauta yana kabari yanzu Allah ya san wani yanayi yake ciki har kin gaggauta wai ke an takura miki kin yi kwana arba'in ya isa wai wai kizo kike ki ci gaba da wanka da sabulin ki mai kanshi ha ba malama takaba ai tausayi ne ai takaba ba wanda ake wa takaba ko uba ne fa ya mutu ba a mai takaba amma miji sai ka kwana sai ka wata uku da kwana arba'in kana zaman jira saboda akwai tausayi abokin zamanka a ce ya mutu yau yana kabari kai kana raye haba mata yanzu ke ko shekara ma aka ce ki ai ba a laifi ba ai da shekara guda fa ake yi warai ku akwai aya a cikin bakara shekara guda ake daga baya ne Allah ya canja hukunci ya bar ayar ya canja hukunci ya ce ai wata hudu da kwana goma da haka lalle haka zaki ta zama magana amfani da sabulu mai tsada da ya sai miki a'a sai an gama mai takabarsa sannan in an gama takaba ba wani biki ba wani waka ba wani kaɗe-kaɗe ba wani yanke-yanke ba yi tambaya ta ƙarshe wannan gobe ka ba ne ki ba komai wannan take shi ita kuma da Allah ku saurari wannan tambayar ku ji assalamu alaikum da fatan malam ka tashi lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ji kan iyaye malam ni ce tun da na yi aure ku ji abin tausayi ku ji ku ji wulakancin da ake wa mata a ƙasar nan wallahi duk iyayen da ba su bi kadun 'ya'yansu bayan sun yi aurensu ba suka basu suna wannan rayuwa ta wulakanci da wahala wallahi Allah bai zai bar ku ba kuma wannan yake nuna mana auratayyan da muke akwai cuta da yawa a ciki ta ce malam tun da na yi aure shekara guda kenan tun ranar tarewa da aka kai ni ɗakina mijina ya zo ya kwana sau ɗaya bai sake dawa ba har yau shekara guda wai in na masa magana wai sai ce wai ɗakina wari yake ta ce kuma wallahi malam ni mai tsafta ce malam ko me zai min sai ce je ki tambayi uwar gida je ki wajen uwar gida ta ce ban isa in gan shi ba ban isa ne magana da shi ba sannan kuma malam yanzu shekarar nan guda kullum sun wajabta min a ɗaki nake zama in na fito tsakar gida uwar gidan sai ta ce sai sun mun duka da 'ya'yan mai gidan gashi nan ta ce ba na ganinsa ban isa na fito ba idan na fito sai su ce sai sun dake ni da yaranta don haka haka take ta zama shekarar nan guda kullum tana ɗaki ga rashin miji ga ba fitowa tsakar gida malam kuma dabarar da yamun da wayan da yamun sai ya je ta kyautata wa iyayena malam ina neman shawara yaya zan yi kuma iyayena sun ce saboda yana ba su abin duniya in na sake ya sake ni kar in dawo musu gida ka wannan iyaye wannan iyaye wannan iyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah Allah ka tsaya waɗannan bayan Allah kai wato gaskiya garin nan wallahi ko mutum yana da dan hawan jinin sa ya kwanta an ba sa ba kafin ya bar garin nan sai sai an taye masa da hawan jinin sa wallahi habba da Allah yanzu wanda take wannan fatana nan ta ni ta ina ma zan kamo ne yanzu ina zan fara zage-zage na tukunnan ta ɓangaren mijin zan gama zazzagewa in dawo kan iyayen ko su zan fara a zazzage iyayen tukunna ha to iyaye dai kun ji ai wannan ne ko to shine illar uwa da uba su zama yan kwaɗayi duk lokacin da iyaye suka zama masu kwaɗayin abin duniya to komin azabar da siriki yake yi wa ya shi za goyi baya sai ka ce ya zo musu da ɗauke talauci iyayen dan abin da suka yi ba su kyauta ba kun cuci yarku kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku kun haramta mata miji tun da ya aure ta shekara guda sau ɗaya kwana a ɗakinta kuma an mai da ita baiwa tana matar aure da salatin annaba aka ɗaura aurenta an mai da ita hannun wata ita ce uwar gidanta ita ce mai mata komai in sabulu za ta karba uwar gida in omo za ta karba uwar gida in cefane za ta yi uwar gida in meye za ta yi uwar gida in ma me kai kai kai sannan kuma an hana ta fitowa tsakar gida wa in ta fito sai an da ke da kuma duk da haka kun yadda yarku a yi mata wannan wulakancin shi ko wannan mijin wani irin miji ne dan zinare ne shi shi kadai ne a garin nan wannan mijin baya da tsoron Allah wannan mijin ya ji tsoron gamuwarsa da Allah akwai hakkinki akan mijinki akwai hakkinki akan iyayenki kuma wannan uwar gida in tana nan tana zuwa gurin nan wallahi yau azumi sha biyu ga wata ki je ki tuba ga Allah saboda kin cuci bayar Allah kuma ina shaida miki in baki tuba ba sai an yi wa yarki budurwa da kika auren irin wannan a wani gida sai an azabtar da ita yadda kika azabtar da yar mutane gida marasa tarbiya ya za a yi a auro yarinya ku ce wai in ta fito tsakar gida za ku yi mata duka jaka aka kawo muku yan renin hankali ko dabba aka kawo muku me shawara ki gaya wa mijinki yau ba gobe ba tunda baya zuwa ko ta waya kira shi ko ka dawo ka ci gaba da kwana a ɗakinka da yake nan ka gaya wa uwar gidanka nima matarka ce kuma ina da yancin in fito tsakar gida in sakatan in wala in ka yadda da waɗannan sharuɗa akwai aure in babu in babu ka bani takaddata ki nemi ya saki iyayen da suka ce karki dawo gida haɗa kayanki ki koma gidan babanki ne ba wanda zai kore ki in baban ya kore ki ki zo ki gaya mana sai mun haɗa shi da alƙali da gwamnati saboda wannan hukuncin na zalunci ne kashe ta za ku yi ko so kuke bakin ciki ya katta idan ya gyara ya dawo ya ci gaba da kwana muna goyon baya aure ya ci gaba sannan bayan wannan kuma lalle ne ya gaya uwar gidanki cewa gida naki ne ke ma kina da yanci in ba zai iya gaya mata ba ya nema miki gidan haya ki bar gidan kowa je ya zauna a nasu ya sakata ya wala ya za a mai da yake ko akuya ce aka daure ta aka hana ta fita ba a cuce ta ba wanda irin abu ne wannan da haka waɗannan sharuɗa idan an bi su a ci gaba da zaman aure idan ba a bi su ba shawara ma kar ma ki tsaya ki ɓata lokaci ya baki takardarki kuma in Allah sa da ba za ki wulakanta ba in suka kore ki ko ina nan garin ko ba na nan garin gaya mana sai mun san kulle kullen da za mu yi mun neman muke yanci kai wallahi sai mun neman muke inda za ki zauna ba za mu goyi bayan zalunci ba da cuta kawai ni duk an fusata ni ma a nan zan tsaya kawai ai ba daidai ba ne wannan wannan rashin sanin haƙƙin ɗan adam ne wannan kuma idan mijin nan yana garin nan do Allah ki nemo mun shi nemi 'yan hizba kamar mutum bakwai su tsaya a bayana ya zo mu haɗu a ayo na sani ko ka karfa ne za a kawo mu amma an kawo shi ba sulhu za mu yi ba ba faɗa za mu yi ba wa'azi zan masa na jiƙa sai na jiƙe shi sharkaf Allah ya ba shi ikon gyarawa ni kam zan so in zama dalilin sulhun ta wannan aure da gyara shi eh zan so haka wallahi a nemo min wannan mutumin matan nan ta zo ta same ni ta kawo lamba a nemo mijin nan inda a garin nan ne kai ko a wani gari ne ba idan kuma mijinki aljanu ne da shi to ya je nemi magani ba mamaki da ya zo ɗakin ki ya ce yana jin warin wani abu to ba mamaki aljani ne da shi ko kuma shi karan kansa shi aljani kika aura abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa to nan za mu dakata insha Allah sai mu ci gaba da yar musabaka kafin yan mintuna kaɗan